za a sabe ai malam ne ya kamata ya zo sai zai dawa to shi kenan yamma to wani abu ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا الله أكبر ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا
Allahu Akbar.
ina ga su ɗan ɗan sai dai ba ta koma ta baya can
Dan yi gaba kaɗan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wannan cibiya ta ilimi ƙarƙashin darakta alarama sheik limamin masallacin juma'a darakta na cibiyar ƙur'ani ta 'yan mata da zaurawa da matan aure da yara ƙanana da marayu maza da mata shine arramma muhammad nasir da aka fi sani da shahararren suna diyal wanda ya haɗa wannan muhadara wanda kujerar ba ta bace kujera ta malam ne shehi international shehi yana kan hanya kusan a lokacin da aka yi magana wurin kilomita 60 ko na'am har da biyar yanzu ya cinye biyar ɗin najin Allah ya kawo shi lafiya ya Allah amin na'am dan abin da zamu dan tattauna in Allah ya daga bani zuwa zuwansa ya daga cikin abin da Allah ramma na farko da ya ambata da abin da Allah ramma international ya ambata yanzu cikin alkur'ani zan yi matashi da ayoyinsu guda biyu gaba da shi wannan ya fara karatun ya karanto mana aya na mamanta aya وإذ قال إبراهيم رب اجعل وإذ هذا- قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
وآتاكم من كل ما سألتموه نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها dan me إن الإنسان لظلوم Allah كفار mai ta wa iz qala Ibrahim ita ce mahallin وإذ shahidi قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
wannan ita ce abin da Allah rama ya ambata labari ne mai kamar tarihi da ubangiji ta ala ke ambatawa game da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam amma shi yake da alaka da topikin da zamu karanta saboda ƙarshen kalmomin bari mu daga cikin tar- tarjama malaman tafsiri suke cewa wa id qala ibrahim ay wadhkur ya muhammad hina qala ibrahim liqaumihi Mm.
ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambatawa al'ummar ka labarin waƙi'a da ta faru tsakanin annabi Ibrahim a.s.w. da al'ummarsa. In aihina yayin da ya ambata musu, ya ce musu, Rabbi ya Ubangiji addu'a yake, ij'al hada baladan aminan, Allah ka sanya wannan gari, ya ni al-makkatal mukarrama, Mm.
bi ma'ana yana nufin kewayen haramin makka baki ɗayanta ita alhaza baladan aminan Allah ina roƙonka ya Allah ka sanya shi amintacce a wani lokaci a lokacin da Allah ta'ala ke bada labari wa izir fa'u ibrahim alqawaida min albayt ne وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا na'am إنك أنت السميع العليم ka gane addu'a da yake yi ba addu'a ce bace kalazube a lokacin da yake aiki ne na alkhairi shine gina ɗakin Ka'aba na'am a lokacin da kake aikin alkhairi aikin da bai kai aikin gina ɗakin Ka'aba ma ya kake kallon sa a wurin Allah balle na farko annabin Allah birkilan da yake aikin shine annabi Isma'il alaihi salatu wassalam me yake ginawa tubalin ɗakin Allah ake ginawa ita yarfau Ibrahim alƙawa'ida ka ambata ya manzon Allah lokacin da mu- annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya rafau ƙawa'ida yake ɗaukaka bulo na tubalin ɗakin ka'aba yana gina shi a mazaninsa na mesin rabbana sai yake addu'a yana cikin aikin taqabbal minna Allah ka ansa mana daga abin da muke aikatawa a cikin wannan da rabbana taqabbal minna ya ambata labarin cewa id qala ibrahim liqaumihi rabbi ta'al hadha baladan aminan Allah ka sanya wannan gari amintacce ka san Allah karba addu'ar ko Mm.
Allah ya karba addu'ar ya karɓa ij'al hadha baladan aminan yanzu a duniya akwai garin da yake amintacce sama da makka babu babu wa man dakhalahu kana kana amina Mm.
wanda ya shige shi ma qur'ani ya ce ya shiga zama amintacce ba a kashe shi duk laifin da ya aikata tun a lokacin jahiliya shi yasa mahallin shahidin da zamu karanta game da ilimi sai yake cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam Mm.
Allah ka nesatar da ni daga nan aka samu janaba shine nesatarwa ijnubni ya rab Allah ka nesatar da ni wa baniya an ai Allah na abudal asnam kenan Mm.
Allah ka su nesatar da ni da zuriyata mu nesata daga barin kusanci zuwa ga bautar shaitan kan bauta gumaka ya Allah anan anan muka samu muhallin shahid din karatunmu kamar yadda zamu ji a cikin karatun da Allah ramma ya karanta insha Allah me yasa baka iya kaucewa shirka in baka da ilimi laysa hunaka ahadun fil alam yastati an yatajannab aw yabta'id an ya'budu al-shaytan ba wanda ya isa iya bau- nisata daga barin bai bautawa shaytan ba illa an yakuna aliman aw muta'alliman sai dai wanda ya kasance mai ilimi ko mai neman ilimi shi yake nisata bi ma'ana da ilimin ake kaucewa shirka bari mu koma karatun Allah ramma Allah ramma ayarka ta farko na'am ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
na'am ubangiji sai ke ga mana nan ma masakar da zamu gane ilimi can an magana ilimi ba a iya bautar Allah an sai ta daga barin bautar shedan illa bil ilmi sai da ilimi anan kuma sai Allah ba mu history labari can annabi Ibrahim na kuma annabi Musa alayhi salatu wassalam yake cewa wala qad ataina Musa tis'a ayatin bayina hakika mun bawa annabi Musa alayhi salatu wassalam tis'a ayatin ayoyi kwala tara ayoyi guda na Tara.
guda tara ta yaya zaka san su sai da ilimi fas'al bani isra'il anan can an maganan ba a bautawan Allah a kadaita Allah an ta ta gumaka sai da ilimi to anan kuma Allah ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Mm.
shi ne ce fas'alu ku tambaya
Tsal bani Isra'ila.
sal bani isra'il ku tambayi bani isra'il limadha li anna indahumul ilmu saboda akwai ilimi ta tadarrub banu isra'il ba sani ko ana tafe ta badani saboda banu isra'il suna da ilimi ya zaga na wannan Allah rama gane banu Isra'il suna da ilimi shi sa Allah ce a tambaye su suratul zasiya sai ta walqari atana bani isra'ila alkitaba na'am ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة na'am ورزقناهم من الطيبات sannan فما اختلفوا إلا من بعد ما جa'ahum العلم بغيا
walqad بينهم atana bani isra'ila alkitaba ولقد
بني آتينا إس- ولقد إسرائيل.
آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة warzaqnahum ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
bimadha ya rab faddala Allah bani isra'il bil Allah ya falanta falfar wato daukaka bani isra'il akan al'ummar duniya bilayil saboda ilimi gagatar da Allah ya musu suka daukaka sai ce walqad atayna bani isra'il alkitaba hakika mun ba wa bani isra'il littafi in an nasarta mutum da littafi me aka nasarta ta shi da shi Ilimi.
ilimi jaki ba ya rike littafi ba ruwansa da littafi wanda ba shi da alaka da ilimi baya zuwa makaranta ba shi da rusar in ya ga littafi takawa ke yi mai ilimi ne yake sanin tsadar littafi mai ilimi ne yake iya sanin darajar littafi jahili da ba shi da ilimi taka qur'ani yake iya yi ya jefar da shi a kwata ya gashi ya ga paper alqur'ani ma ya fita kansa la ilaha illallah Allah ce atina bani isra'ila alkitab mun ba bani isra'ila littafi saboda suna da ilimi wal hukma Allah ce mun ba bani isra'il hukunci sanin hukunce hukunce na shari'a wan nubuwa Allah ce muka ba su sarauta wata sarauta annabta ita ce tafi kowace sarauta sarauta warzaqnahum min at-tayyibat Allah ce saboda suna da ilimi mun ba su waɗannan sai muka azurta su da wata ni'ima ta gaba muka azurta su da 'ya'yan itace masu kyau masu daɗi wa faddalnahum 'ala alamin wani ne yake cewa faddalnahum 'ala khasirin mimman khalaqana tafdila Allah ya fifita su akan talikan al'ummar da suke rayuwa amma bimaza ya rab faddalta bani isra'ila alal alamin kullihim limadha ya me hukunci dalili hikima waran fifita banu isra'iliya Allah da kai akan banu isra'il akan al'ummar duniya Allah ce da ilimi ne waɗannan ayoyi guda biyu da Allah ramma da ya sauka da Allah ramma international da muke tare da shi sun tabbatar mana ba a gudun shirka a bauta wa Allah tsantsa sai da ilimi ɗaya abinda baka sani ba ka tambaya a cikin ilimi ka zama mai ilimi abinda baka sani ba a ilimi ka tambaya sai a baka ilimi na'am ba shine mahallin shahid ba abinda zamu tattauna Allah rama ga ayatin alqur'ani ta zama mun sababin da zan iya dorawa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة sai ya ce me قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Allahu akbar ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك qal قال إني أعلم ما ma la
تعلمون
ayar farko a suratul baqara ta mana nuni zuwa ishara zuwa ga ilimi Allah ta iz wadhkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qissata Adam alaihi salatu wassalam lamma khalaqahu Allah ka ambata ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah halitta annabi Adam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambata al'ummarka me za ka ambata musu labarin annabi adam lokacin da Allah halice shi me waƙi'ar da ta faru tsakaninsa da mala'iku da Allah halitta annabi adam sai yake ce masa ya ku mala'iku wai tsakali ibrahim wa qala rabbuka lil mala'ikati lokacin da Allah da ya halice shi annabi adam ɗin aka halice shi a mutum sai Allah ce mala'iku kuma su sujuda Mm.
suka yi sujuda suka yi umarni a nuna an fi mala'iku ilimi Allah ta'ala yake ce masa
inni ja'ilun inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ce zan sanya a ban kasa khalifa bi ma'ana ambassador bi ma'ana wakili bi ma'ana wanda zai kawo littattafai na ban kasa bi ma'ana wanda zai yada zuriya na'am a ban kasa malaiku suka ce ataj'alu fiha rabb yufsidu fiha saboda karancin ilimi karancin ilimin mala'ika anan wannan aya tana nuna mana mala'iku ba su san gaibin Allah ba Mm.
suna da ilimi ne iya abin da Allah ta'ala sanar da su shi yasa suka ce a ta ja'alu fiha ya rab Allah sai ka sanya mutum a duniya wakili man yufsidu fiha mai yusri fiha wa yasfiku mutanen da su yi dima- fasadi a ban kasa wa yasfiku wa yasfiku dima na'am za su zubar da jini wa nahnu ashe, nusabbihu bihamdika anan za ka gane da kashe-kashe na ta'addanci da barna a duniya na fasadi yana faruwa ne da me da rashin ilimi Mm.
jahilci shi ke sanadiyar kashe-kashe jahilci shi ke sa ta'addanci rashin koshi da ilimi musamman ma ilimin addinin musulunci shine babban jigo da zai sanadiyar fasadi da barna su banu a bankasa mala'iku sun riga ka fada gashin a cikin alkurani Mm.
waya siku dima Allah su bada jini wa nahnu Allah ga munan nusabbihu bihamdika la ba ma saba maka wa nahnu nusabbihu bihamdika Allah muna nan muna maka tasbihi muna maka aiki ya Allah wa nuqaddisu lak wani kaddisu lak Allah muna tsarkake ka tsarkakewa ya Allah dokta bismillah da Allah
qala inni a'lamu qal Allah sai musu magana ta ilimi inni ana Allahu a'lamu ma la antum ta'lamun ka anna Allah qala zalik kai ka ce Allah kai fada inni a'lamu ma la ta'lamun ya mala'iku na san abin da baku da ilimi akan sa Mm.
ashe ilimi shine jigon wanda ya fika ilimi ya fika komai daukaka a duniya hada ina har lahira Allah ran ga mana wannan qul hal yasawi alladhina ya'lamun قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون suratul zumar ne na'am إنما يتذكر ulul albab Allah gaya mana gaskiyar wannan zance qul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai qul ya rasulullah qul liqaumika hal yastawi alladhina ya'lamun ya manzon Allah ka gaya wa mutananka yallashin wanda suke da ilimi alladhina ya'lamun wanda suke da ilimi hal shin za su zan daidai shi ne ya sauyi al'isiyau bi mana a ta'adil daidaita shi ne istiwa shin za su daidaita su zama iri da halai sauyin labi na yalamuna wadda suka sani suka yi ilimi ya sauyi za su yi kunnan doki
har abada hal yastawi alladhina ya'lamun alla rama ta har abada alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna hal yastawi yani za su daidaita ya rab Allah ce na kalla shi yasa alqur'ani da yake so ya bada labarin ilimi sai sai fara magana a wani wuri me yake cewa sai yake cewa qul hal yastawi al-a'ma wal basir قل هل يستوي الأعمى kace والبصير wala zulumat wala zulumat wala nur ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ma yastawi al-a'ma وما يستوي الأحياء wala ولا al-amwat ya isa Allah rahma ma yastawi al-a'ma wal basir Allah ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir shin Allah na sai magana kan ilimi ne shin da makaho wa ma yastawi ai al-a'ma wal basir wa ma yastawi da makaho da mai gani Allah ce ba sa daidaita ba su taba ba sauke kasa wala zulmatu wala nur da haske da duhu la yastawi yani suna ba sa daidaita inji Allah Mm. wala ولا الظل ولا الحرور الظل إنوى نعم ولا الحرور كما رانا أبتع ساكا رانا لا يستويان أبدا باسا ديديتا كوسنا ديديتا ba su daidaita ba al-ahya كشغرا ولا الأحياء ولا يستوي الأحياء ولا الأموات الأحياء لا ييو لا يستويان باسا ديديتا دوا دا الأموات mamata da rayayyu la sauya ni abadan ba sa daidaita har abada wanda yake inna allaha yusmiu man yasha'u eh Allah shi yake jiyarwa da wanda ya ga dama bi ma'ana Allah shi yake sanya wanda ya ga dama ya bashi kyautar ilimi ashe ilimi yasmi'u man fil qubur ashe ilimi ashe ilimi baiwa ce wato al-ilmu nurun yaqdhifu bihi Allahu ala qulubi man yasha'u min ibadihi Mm.
shi ilimi haske ne Allah yana jefa shi a cikin zukata kirajen wanda Allah ta'ala ya ga dama a cikin muta- mutane Mm.
ya zaga na wannan magana gaskiya ne ana rama suratul ankabut Mm.
ubangiji ya gaya mana Mm.
sai yake cewa nam bal huwa ayatun nam بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم Allahu akbar وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون Allah rama dan gida ne ya gano ta ta farko kafiruna kamar ko ta biyu zalimuna Allah ta'ala suratul ankabut ya gaya mana me yake cewa ya nuna mana gaskiyar magana ilimi haske ne da yake jefa wanda ya ga dama idan Allah ya dora ka akan tafarkin ilimi ka gode wa Allah kakarka ta yanke saka mahaifanka sun yanke saka a duniya ba kaskanci a lahira ba kaskanci a duniya babu talauci a lahira ba talauci a duniya babu bakin ciki a lahira babu bakin ciki a duniya ba ka kallon damuwa bala'i tashin hankali a mazaunin damuwa tashin hankali hakan na tashin ha- hankalin kiyama ma ba za ka gan shi ba Mm.
saboda mi bidar zatul ilm saboda ilimi da Allah ta'ala ya baka sai Allah ta'ala ya gaya mana wacce maganar yake cewa bal ai shi alqur'ani gaba ɗaya shine kundin ilimi ayatun bayyinatun ba kai bane alqur'ani ba ayoyin Allah ne bayyanannu bayyinannu wararru a fili a bayyane na'am a ina suke ayu bari ka ji sudurin sai ta ladina.
fi sudurin ladina utul ilma Allahu akbar suna cikin kirji suna cikin akwati suna cikin bankin zukatan waɗanda Allah ya zaɓa daga cikin bayi ya ba su ilimi a ce lokacin da Allah ya saka ka a cikin ɗariƙa ɗariƙatu ta'allum wato ɗariƙatu ta'allum hanyar neman ilimi ikhtaraka Allah litakuna sharikan fil alam Mm.
Allah ya zaɓe ka ka zama babba a duniya. Allah ya zaɓe ka ka zama babba a duniya. In Allah ya zaɓe ka ya ɗora ka a hanyar neman ilimi, ai salakta tsarikar yin janna, Mm.
ka kama hanyar zuwa aljanna ne kamar ƙarar labiyu sallallahu alaihi wasallama, kamar da manzon Allah mai tsira da amincin Allah su bata a gare shi ambata, man salaka tsarikar yaltamisu fihi ilma duk wanda ya saki hanya ya saba hanya ya bi hanya ya taka hanya ya nemi hanya ya fuskanci hanya ya nufata ya tafi yana mai neman ilimi sahalallahu lahu tariqatan Aljanna.
fil janna Allah zai sauwaka masa hanyar shiga aljanna ba tare da wahala ba Mm.
wani zai yi mamaki shin han- aljannar wahala ne da ita
Ƙwarai.
wallahi aljanna ba kayan ba kayan arha bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisi ingantacce yake cewa man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna silatallahi ghaliyatun Mm.
ala inna sil'atallahi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man khafa duk wanda yaji tsoron ai man khafa maqama rabbih duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ubangijin sa a ranar alkiyama adlaja ai asra zai yi gaggawar ya kikkiawan aiki ne mai ilimi wa man adlaja duk wanda ya gaggawa ya nemi ilimi ya kikkiawan aiki ya gaggawa zuwa lahira balagal manzila da sannu zai isa masaukinsa ita ce al- aljanna afwan Allah manzon Allah sai shelanta karka dauka aljanna sauki ne da ita Mm.
sai ce ala Inna silatallahi ku saurara ghaliya.
inna silatallahi galiyatun lalle sil'a Allah yana da kayan sayarwa inna silatallahi galiyatun Mm.
Allah yana da kayan sayarwa ga tallanta ku saurara lalle kayan Allah mai tsada ne na sayarwa inna silatallahi lalle kayan Allah na sayarwa galiyatun suna da tsada ala ku saurara inna silatallahi aljanna lalle kayan Allah na sayarwa mai tsadan nan ita ce aljanna daga nan za mu gane ɗalibin ilimi da ma'abocin ilimi da malamin ilimi da wanda ke ilimi ya ɗauki hanya irin ta aljanna Allah rama akwai a cikin alkurani Mm.
Allah ce shahidan lahu na'am شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وعلو العلم قائما بالقسط Allahu akbar لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allahu akbar Ubangiji sai yake magana a kayan wanda yake da ilimi yake neman ilimi ɗan gatan Allah ne a duniya ɗan gatan Allah ne a lahira ya zaga na wannan sautul ala imran ubangi Allah rama ya karanto yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim abinda Allah ke faɗa yace shahidallahu Allah ya saida Allah ya yi saida annahu yadda sha'ani yake shi Allah la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta da baut- ga- wato abautawa da gaskiya da cancanta sai shi wal mala'ikatu ay shahidu Mm.
mala'iku sun saida annahu la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai Allah saboda suna da ilimi an gane wannan shahidallahu Allah ya saida bilal da ilimi annahu la ilaha illa huwa cewa shi babu wanda ya cancanta abota sai shi da al- da ilimi Allah ya tabbatar da haka Mm.
shahidallahu Allah ya saida annahu la ilaha illa wa wal malaika ai malaiku sun saida da ilimi cewar ba wanda ya cancanta abota in ba Allah ba sai ce wa ulul ilmi qa'imun bil qist hakan nan ulul ilmi ba abota ilimi su ma shahidu annahu la ilaha illa huwa ai bil ilm su ma sun sai da ba wanda ya cancanta abotawa da gaskiya in ba Allah ba da ilimi shi yasa daga cikin mafasara alqurani ko kuma malamai manya daga cikin mabatu magabata suka ce musamman wato imamul ghazali a cikin wato ihya ulumuddin ya ambata yake cewa da Allah ta'ala ka ta shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa sai ka ta fanzuru kaifa bada Allahu bi nafsihi kai mamaki kaga yadda Allah ya fara tutiya da ilimi da kansa Mm.
da zai magana game da ilimi bada bi nafsihi subhana sai ya fara da kansa shi kadai wasanniya bil malaika kai mamaki kaga yadda Allah yayi na biyu bayan shi sai kawo mala'iku Mm.
sai me Wa'ulul ilmi.
ya ce wasallasa bi ahalil ilm Allah sai na uku da ma'abuta ilimi ai a jerin gwanan nan ka gane mai ilimi ya more mai ilimi kakansa kakansa ta yake saka mai neman ilimi ya more ya kwanta hankalinsa a kwance duniya ba kaskanci lahira ba kaskanci don me sa Allah da ya ce kansa sai ya ce mala'iku bai sa kowa ba sai ya sa ma'abota ilimi saboda darajar ilimi da girmansa wannan kawai malaika cewa wato wana hika bi hada sharafan wa fadlan wa jala'an wa- wa wa nablan yace ya ishe ka iya wannan a saka a jerin gwano daga Allah sai mala'iku sai kai da kake neman ilimi wannan ya ishe ka zama ɗaukaka a gare ka da falala a gare ka da girma a gare ka da kuma zama cikakken ɗan adam a ban ƙasa shi yasa ubangiji ta Allah ta Allah rama bai gushe ba sai yake cewa yarfa'u Allahu alladhina amanu wa idza qila shuzufan shuzu وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
Allah ce yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari daga nan har tashin alkiyama ba iya tashin alkiyama ban an tashi alkiyama an kare wannan abun ba a har aljanna ba har aljanna ba a cikin aljanna ma ahlul ilmi hum fudala'uha ma'abota ilimi su ne suka fi kowa ɗaukaka a cikin aljanna sai yake cewa yarfa illahu lazina amanu minkum lalle sani ubangiji zai ɗaukaka waɗanda Allah ta'ala ya bawa ilimi wallazina utul ilma daraja ko kuma Allah zai ɗaukaka waɗannan da suke cikin ku yarfa illahu lazina amanu minkum Allah zai ɗaukaka waɗanda suka bada gaskiya suka yi imani a cikin ku a cikin waɗanda suka yi imani da Allah na'am sai ce yarfa illahu lazina utul ilma ko yarfa illahu lazina Utul ilmi.
أوتى العلم درجة أي الله يرفع درجة من أهل العلم Allah zai ɗaukaka daraja da kima da wato dukkanin falala ga waɗanda Allah ya ba wa ilimi musamman ma a bankasa a duniya. Ya ɗan wa ma'abocin ilimi? Billahi al'azim daga cikin malamai na yana raye, Allah ka ji kansa tun bai mutu ba, Allah ka yi rahama a malamin da ya karantar da shi tun bai mutu bayan mutuwarsu. malam mustapha isa tsoma ya gaya mu wata magana ya ce malam na yi fulo ka ji ba ya ce na yi fulo da ilimi ko da ban yi aiki da shi ba ya fi na mutu jahili dala an gane wannan kai fulo ka je lahira da fulo ka yi fulo da ilimi tunu ba ka yi aiki da shi a duniya ba ya fi ma sauki da ka je wa allah kana jahili limaza na tambayi malam ya ce min ga dalili ya ce na farko in dai kana da ilimi dole wata ran in yau baka yi aiki da shi wata ran sai ka aiki da shi manajar ma haka ne me yasa idan kana da ilimi sai aka ce maka yau janaba ta kama ka janaba ta kama ka da kai da abokananka ko uku janaba duk ta kama ku a mazan duk mutanen banza ka yi ilimi baka yi aiki da shi ba ka zama dan iska sai janaba ta kama ka ko uku da kai da abokananka mutum biya ka zo cikin mutane sai suka yi alwala suka shiga sallah saboda kunyar mutane suka yi sallah idan ka da ilimin ahalari za ka yi sallah Baka isa ba.
na rantse da Allah za ka kummace gwara ka ƙi yin sallar da kai wannan sallar haka ne ilimi mai ma amfani ba Yayi.
ɗan iska ne amma ya aiki da ilimin ashe wanda yake da ilimi akwai lokacin da ilimin inda yana da shi dole sai ya aiki da shi wata rana Allah dole ko don kariyar kansa ko don neman tsira ko don neman kariya ko don neman wani abu a wurin Allah dole zai sa ilimi don ya samu haka ne Haka ne.
na'am shi yasa ilimi girmansa yayi girma a duniya da lahira yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja shi yasa daga cikin malamai akwai wanda yake fada cikin baitul larabci yake cewa inni ataituka ya ustaz mu'tadiran fal fal udhur indaka ya ustaz maqbulu كل العلوم سوى القرآن مشتغل إلا الحديث وإلا الفقه في الدين لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان بعد الموت يبنيها فإن بنى بخير خاب مسكنه وإن بنى بشر خاب بنيها abin da malai fada yake cewa inni ataituka ya ustaz mu'tazir ya ustaz mu'taziran a inni ataituka mu'taziran ya ustazi ya malami na zan zo gaba gare ka in girmama ka dan in karba in kwankwada daga madarar kogin ilimin da Allah ya maka ina mai bada uzurin kuskuren da nayi daga cikin abin da za mu shiga a gaba kenan insha Allah ɗabi'u ko gobe ɗabi'un ɗaliban ilimi dan ne ya ce fal'uduru indaka ya ustazu makabul ai fal'uduru makabulun indaka ya ustazu lalle ilimi bi ma'ana karɓar uzuri a duk mai ilimi duk mai ilimin Allah baka ilimi za ka samu kana da yafiya kana karɓar uzuri haka ne lokacin da matarka ta kunzama gaba goma na rashin hankali ta kun zama gama goma na damuwa ka shiga matsala duniya ta makunci ɗan ka ya ɓata mare matarka ta ɓata mare ka je gida mahaifin ka ya ɓata mare mahaifiyarka ta ɓata mare ka je kun aiki aka tusa ma bakin ciki maimakon kai hangin ɗin kanka na'am ilimi sai control ɗinka sai ka gane sai ka karɓi uzurinsu sai ka yafi sai ka dawo sai a ci gaba da mu'amala me ya shirya da kai alayil dan me يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويكرههم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه نعم وبنجد yake cewa me yasa yahdi bihi Allah ai Allah yahdi ulul sune alladhina taba ihdillahu bihi man ittaba ridwana Allah yana shirye da waɗannan da suka bi neman hanyar yaddar Allah ana samu yutlabu ridallahu bil ilm laysa ghair ana neman yaddar Allah ne da ilimi as-sahaba alladhi ashu ma annabi sallallahu alaihi wasallam saru madha alladhina ahabbahumur rasul wallahu aidan أحبهم الله ورسوله أيضا الله يسوس من ذلك الله يسوس بماذا؟ لأنهم اكتسبوا العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم سنتار علمي سنكم قد قبل مدر من واتو مكرن تر من ذلك الله صلى الله عليه وسلم أشي لا يو الدنيا باتا يو سيد علم ba a samun more karkaje lahira da ilimin ma a kaddara ilimin alkur'ani da fikihu da duk ilimin da ake da shi a duniya ba a zuwa da shi lahira ba ya da tasiri a lahira muƙaddara ma wahab ɗauka ma hakan haka ne na rantse da Allah ka rayu a duniya in an ce ba wuta ba aljanna ma ka rayu jahili a duniya ka shiga ukunka
ba ta yi daɗi ba ba ta daɗi ba limaga dan me yasa saboda wanda aka ce masa shuwara'u jahiliya waɗanda suka rayu gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su Imrul Qais su Antara su Shaddad na'am ga sun su Zuhair su zuhairi su waɗanda suka yi waka bari ka ji an ce musu jahilai ne saboda babu shari'a a tattare da su amma ba jahilai bane Allah jahilai shu'ara'u jahiliya sun fi ainihin masu ilimin da yawa daga cikin zamanin nan Allah saboda daga cikin jahilan wancan lokacin akwai wa akwai zaid bin amru bin nufail bari ka je da ilimi na shiryarwa muna fassara ya hadi bihi Allahu man tabari duwana Allah yana shiryar da wanda ya bi tafarkin ilimi subul salam Allah zai shirya kai tafarki madaidaici ba a samun shiryar Allah billahi alazim in ji malamai sai ka bi hanyar ilimi ka samu shirya sannan bil ilm Allah yake cewa wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur da ilimi ne kawai Allah zai fitar da kai a duhun jahilci na'am dubun kawayanci biyu dubun kafirci uku dubun shirka hudu dubun fasikanci dubun damuwa dubun bakin ciki dubu dubu dubbai gaba da sai ce zulumat jam'i na zulm sai ka shi dubbuna dubbuna barkatai na bala'i na tashin hankali to da ilimi ne Allah zai fitar da kai a cikin sa mana a cikin baitin larabci ya faɗa ya ce kullul ulumi siwal ƙur'ani mustagalun ko mustagilun mufta'ilun dukkanin wani ilimi da ka sani a ban ƙasa a duniya in ba ilimin alƙur'ani kake da shi ba dan uwa in ba ilimin alkur'ani kake da shi ba ilimi ne wanda ke shagaltar da kai in ma neman kuɗi in ma kuma morewar rayuwar duniya dala ka laka ne za ka je lahira da chemistry
babu
za ka je lahira da physics ko za ka je lahira da gamban za ka je lahira da politics na ga wani ɗan boko ya sha nektari yana yana mun sigina yana zazzara idanu kai haƙuri ka ba da ansa za ka je lahira da da da da da da geography ba na ji dai za a je lahira da geography shine kullun ulumi siwal qur'ani mustaqilun dukkanin ilimin duniya in ba na alqur'ani bane ilimi ne shagaltar da kai zai a duniya me yasa aka ce shagaltarwa ba ba shi da amfani ba yana da amfani zai sa kawai ka zama babba a duniya zai sa ka samu kuɗi ne zai sa ka shahara zai sa ka iya turanci zai iya ka iya mu'amala da mutane a duniya irin ilimi na boko amma a lahira kam laisa hunaka siwal qur'ani yanfa'u babu abin da zai amfani a lahira in ba alqur'ani ba illa alhadisa ma ne sake istisna'i bayan alqur'ani babu abin da zai maka tasiri a duniya kana ɗalibin ilimi kana mutum a duniya daga karike qur'ani sai ka rubanya shi da mai na'am sai da alhadisi alƙur'anu la yi fassaru illa biktiranihi bi ma'aniyar ahadisun nabawiyya a sahiha alƙur'ani bai fassaruwa sai ka ribanya shi da hadisi a nan ya kamun gabar waɗanda suka halaka da ilimi jahilai alƙur'aniyun الذين يزعمون على أنهم يتبعون ما جاء به القرآن فقط ويتردون كل ما سواه suna rayawa a ransu sun yi imani da duk abin da ƙur'ani ya zo da shi sun yi watsi da duk abin da ya wani ci alƙur'ani kama daga ahalari a ce masa ƙawan idi ƙawa idi su ce masa ƙawan idi bukari su ce masa littafin banza babu ya fi shi amfani in ka ce musulun su ce jarida ta diyari turos ta fi shi amfani in ka ce abu da ya ce maka nan ganyen bishiya nan na maina ya fi abu da amfani idan ka ce masa ga imamun nasa'i ya ce maka kash billahi azim wato takaddar tsire da aka jefar ya lasa ya fi wannan amfani a gunsa waɗanda mutane ba ilimi ne da su ba jahilai ne saboda ga cikin malamanmu na ji wani wata magana da take da amfani ga ta kamar haka ya ce to wanda ya ce ba zai amfani da hadisin manzon Allah ba Allah rama da ƙura ne yake cewa يا مريم قنتي لربك سيتمي يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين idan ka tambaye shi kace ai na kaji labarin ruku sai ce ya maryam kunti li rabbiki ya maryam Allah ya ga mana qur'ani ikunti li ki karkantar ki kaskantar da kai ga ubangijinki ya maryam ya maryam kunti li rabbiki wasjudi ki rika sujuda an ji ruku'u ko an ji sujuda ko warka'i ma'arraki na ke ruku'u tare da masu ruku'u malamin milaji ya ce idan kai ruku'un a ina ce a cikin alkur'ani allah ce ka dago daga ruku'u a ran mako za ka jarraba mun ruku'u ba dagowa to akwai aya aya da ta ce a fito an kai ruku'un da allah ce a yi ruku'u allah ce ka dago daga ruku'u babu ba abin da zai fitar maka wannan sai ilimi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasjudi ki rusujuda na'am ai sujuda mun ji zuwa qur'ani to in ka sujudar waye yace ka dago ba a ce warfa'u rususakum ba'da sujudi qur'anan suratu dash dash dash la ilaha illallah babu wannan ashe ba wanda ya isa ya mu'amalanci alkur'ani mu'amalar da zai samu aljanna da ita mu'amalar da Allah zai yarda da ita sai ka bi ta hartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani ɗaliban ilimi mu kokari mu tattara kokarin tara ilimin nan wallahi girman sa ya girma wurin Allah Allah ta'ala ya ga mana cikin alkur'ani Allah ramma a cikin sautul fatir ko da yake magana sai ke cewa sun ma'auras na alkitabar ladina stafa inu amini ba dina na ورثنا الكتاب الذي نص اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق نعم للخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن wata الله farara ne wannan zalika ذلك هو الفضل ne الكبير Allah zai musu Allah ramma shafin na farko karshe farko جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا rigar su baya take ولباسهم فيها حرير kara dai me zasu ce wa qalu na'am وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن inna rabbana إن ربنا لغفور شكور alladhi ahallana daral maqama na'am الذي أحلنا دار المقامة من فضله na'am لا يمسنا فيه لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب dala musu kafara sai zai kamar an ya kaiwa ashe ya kaiwa na'am ar takbir ubangiji ta ala yake gaya mana daraja da girma na mai ilimi yace summa awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina gabanin fassara tara mun je farauta aya a baya sautul ankabutu da yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ba kowai bane ilimi gaba ɗaya na alqur'ani ayatun ayoyi ne bayyananu da muka zuba muka tusa a cikin zukatan waɗanda Allah ya bawa ilimi ashe wanda ya haddace alqur'ani wanda ya san alqur'ani yake aiki da fahimtar ma- magabata na hadisai karkashin fassara alqur'ani shi Allah ya bawa ilimi sai ce wa ma ya ji hadu bi ayatina ba masu jayayya da ayoyinmu na alkur'ani da ababen da hadisai suka zo suka fasar alkur'ani da shi illal kafiruna sai arna karkashin wannan zaka ce yan kalakata arna ne Allah ta'ala sai ke cewa summa awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina sannan sai muka gadar da alkur'ani shine alkitab alladina safaina min ibadina daga bayinmu waɗannan da muka zaɓa muka gadar da alƙur'ani ashe bawan Allah ɗalibin ilimi farko da tubalin da zaka fara samun ilimi da shi shine alƙur'ani farkon tubalin da zaka samu alƙur'ani Allah ya buɗe ƙirjinka zuciya ƙur'ani ya samu rayuwa ta yi kyau ka samu ilimi zuciyarka ta buɗe shi ne ka samu alƙur'ani daga ka samu alkur'ani ka samu zu- abin da za ka iya ɗaukar dukkanin kwandon ilimin da za a tura a cikin iliminka a cikin zuciyarka zuciyarka ta zama wata website ɗin tattara dukkanin ilimin da za a tusa wa zuciyar saboda darajar fadar alkur'ani dalikal fadlul ذلك الفضل من الله na'am وكفى بالله عليما ubangiji ce zalikal fadl min Allah wannan abin da ake bawa mutane na ilimi fadlun falala ne a duniya fadlun falala ne a lahira min Allah amma daga wurin Allah baiwa Allah yake bayansa da ilimi in Allah baka ilimi Allah baka falala a duniya Allah baka falala a lahira shi yasa mana abaitin larabci yake cewa العلم أوله مر مذوقته لكن آخره أحلى من الأسل يتي العلم أوله مر mazaƙatu ɗalibin ilimi a farkon lokacin da kake fara neman ilimi murrun ɗaci ne da shi za ka yi kwanan masallaci da kwanan sauro kwanan damuwa da prostration da malaman ƙur'ani ga sunan kana ce a da ce a ka ce a wa ce a wuraye ga sunan ya frustrating ya frustrating ɗinka in ka gaji ka ce tajwidin nan ya kore ni ba zan ya baka tafi kayanka murrun mazuqatuhu ay mazuqatuhu murrun ɗanɗanon ilimi ɗaci ne fi awwal amri a farkon lamarinsa ka zo makaranta ya kushe ka ka zo makaranta ya ki baka haddar kai bata biyu ko ku ce sai ka mai ta tilawa ka kwana ga sanyi ka je tukuri bayan gari ka zauna ka haddace ta zube na'am murrun mazuqatuhu dan dan sa daci ne da shi amma an kai haƙuri lakin akhirahu lalle ka sani لا وأصلا من ƙarshen ilimi kuma ahala min al'asal ya fi zuma daɗi Allah yanzu kai bai birge ka ba ka ji ana shiga ko ina a cikin alkur'ani Allah ramma sai zubo shi yake sai ka ji daɗi ina ma ni ne amma an ka fara tilawa sai ka yi sai ka daina zuwa makaranta daga ka fara sai ka daina ahala min al'asal
أستغفر الله ilimi ne kawai bil ilm ilimi ne kawai yake sanya bawa ya zama mutum kaskantacce ya zama ɗan adam kaskantacce ya zama sama da sarki kaskantacce ya zama gwamna yana durƙusa ma wallahi laisa hunaka hadun fil alam yananu hadha sharf illa zu'il uzawil ulum ba wanda zai iya samu wannan daukaka sai ma abocin ilimi Allah kaga mai ilimi ya shiga fada sarki ya jefar alkabba sai ya je tare shi kai ake tsammanin ilimi an gama ilimi wasa ne Allah ya ba wa kansa siffar ya dauki aranta ya baka ka sanya rigar ilimi ka zo duniya har ka dauka akwai mai ilimin wanda yake ke daraja da kima a duniya wallahi baka isa ba ina respectin din malamin da yace shi ya tara ilimi ko bai aiki da shi ba ya fi ku ya mutu jahili malamai suke cewa wato aljahilu bayitun wa in kana hayyan shi jahili matacce ne gaba ɗayansa ko da rayayye ne. shi gaba ɗaya zero ne jahili akwai mutum da ya taɓa bani labari ya ce mala ce na bari ka ji tashi wallahi wannan abokina ne wallahi ba labari ba ne abokina ne true life story abokina ne tare muka tafi abuja wata rana a 1996-97 mun tafi neman kudin registration a makaranta ba a samun aikin da za a samu kudi anan sai sai ka je ina sai ka fita neman kudi saboda idan ka zana a masallaci ana gina masallacin fada in ka je karfe 6 kana aiki 6 to 6 a bashi ka naira 60 naira 60 za a baka 6 to 6 in ka ci abincin ka karya da naira 20 da rana ka ci naira 20 sai ka aje naira 20 sai gobe kuma to da naira sittin ne za ka tara dubu ɗaya da ɗari uku da naira hamsin kudin registration ɗin kwalati na lokacin zai taru a haka in kai kwana ɗaya kwana biyu ba za a baka na uku ba saboda kar ka tara kuɗi sai a suspendin ɗinka sai a ɗauki wani kar ka tara kokobo sai muka haɗa group mu bakwai sai muka tafi abuja muka yi motar tirela muka bi motar tirela muka ci- muka mata lodi ana muka je muka sauke ta a abuja a yanya a 97 lokacin abata a nan ne za ka yi aiki in kai aikin su kenan nan ana ba da nawa naira 60 a can sai a baka naira 600 na'am da na yi sati sai haɗa kuɗin da har sai sai na sai google boy na samu registration na zo da google boy wani wando ne a lokacin google boy to abin da yake son bamu labari a nan sai na bar abokanai na a can ni kaɗai in dawo saboda makaranta a cikin abokan da muka tafi da su na faɗi suna za a san shi amma na rufe saboda a rufe mar saboda ba karatu yi na addini ba bai yi karatu bai almajiranci ba bokan naka bayin ta yi ba neman kuɗi ko muke da shi bayan ya yi wata uku a can sai zazzaɓi ya kama shi duniya sai ya dawo zai dawo gida azare saboda ka sai shigo luxurious mota ya biya ticket aka kawo shi a mazanuka na lebura yana tsumalmalar kuɗi motar sai ta lalace a ƙauyen arna tsakanin nasarawa da akwanga motar sai ta lalace wani ungulmin ƙauye na da bayan waƙi a tafar da zan ba da labari na dawo ya dawo gida muna gaisawa yana jinyarsa wanda ya ɗauka mutuwa zai sai yake mun fatawa fatawa ta jahil ya ce ka fata malam yana "Ha, ha, malam ya ce na'am ya tuno laifin da ya aikata ya ce malam mun zo ranku a tsakanin nasarawa da akonga sai muka riski motar mu ta lalace waɗanda suke da kuɗi dama ba a dawo da kuɗi cike da ake baka waɗanda suke da kuɗi suka shiga mota dare zai yi suka tafi kayansu ya ce muka kwana a gudu babu abinci ba ruwa saboda ba zan iya biyan wutan kuɗin motar ba ya ce a garin babu abinci duk garin babu abinci shagon giya ne sai biredi yace kuma sai na gano an ce wai in mutum ya je jeji yunwa ta kama shi ya rasa yadda zai ya ga mushe wai ya ci shine ni ma sai in ce a bani koko daya sai na hada da biredi kato shine na sha giya da biredi wallahi true life story ne mala yace sai na sha giya da biredi ya ce ta mai hukunci na rigiya da biredi da na sha ababin ban samu ruwa ba a ban samu abin da zan hada ba na ce ina akwai biredi ya ce to ka ci biredi mana ka sha ruwa tunda akwai ruwa ba tunda akwai ruwa haka kana kallon ka san me wannan jahilci shi yasa kai ilimi kawai a rayuwar duniya ma ya ishe ka kamo da zaka tsayar da kanka bayan Allah shi yasa Allah ta'ala ke faɗa على رما أو تسورة سيتو كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
على رما كفى مسر آية لنقا وتا النبي سليمان lokacin da ya nema kawo garin barkin sai haka ne
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر جائزة على رمان wannan kisa ta faru ne lokacin da annabi annabi wa Suleiman annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam abubuwa suka rikice a fada sai yana zaune yana so a kawo masa gadan balkisa a kawo shi yanzu yanzu annabi Sulaiman yana so a kawo gadan balkisa kamar nan ne daga yanzu kana nan azare ka ce kana so a dauko maka kujerar Trump yana America
kware ka sa akwai tashin hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm kujerar da turam yake zaune a kayi a ɗauko ta daga amerika a kama azarai a yanzu a yanzu yanzu kasan ko tinubu muna ga bai sai ɗauko ba ko? eh balle ordinary kai balle ni to abinda zai baka sha'awa ya birge ka da yake annabin allah ne sai aka yi amfani da wata layin ƙarfin ilimi ya ɗauko abin a duk duniya ba zai yi ba قال ما ياتي نبي أرشيا قبل أن قال إفريت قال ما يأتيني بأرشها قبل أن
فلما جاء سليمان شكرا قال بقى بعد ما شافوا.
أتونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل بل أنتم بهديتكم تفرحون يتكزونا منا نعم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها نعم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال أيكم يأتيني قال بأرشها يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين to bari ka ji babban zahiri na farko me ce قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك wa inni وإني عليه لقوي عزيز قال الذين اوتوا قال قال الذين- الذي عنده علم أها.
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك da ya gansu fa فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي Allahu akbar ka ji قال Qur'ani هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر
at-takbir ai ko baka san kabara kamata kai ayoyin da aka jiro mana gaba da baya kai fa kai in banda makanike da suke cewa makanike na Qur'ani waye isa yi wannan wani ya ce mun mana idan me yasa za a ce ma'addacin Qur'ani makanikin Qur'ani ai wannan shirka ne nace kai ne shirka yace kai ne shirka ka san me zaki ce makanikin qur'ani a zaure abin a zaure gardawa sukan ce makanikin qur'ani saboda duk lokacin da gwani wanda ya kai gwani in ya rubuto qur'ani a allo na'am alarammomi gwanaye za su kewaye shi kowa ya dauki alƙalamin sa ya saka a cikin tawada ya zuba idanu yana kallo a ina ya karya baki a ina ya hada baki a ina ya cire wasali a masa gyara amma kata kata da allanka a lokacin bai zama qur'ani ba sai an gama gyara ya zama qur'ani sun zama maka me kenan makanikai to shi sa ake cewa makanikin qur'ani na faɗa ne saboda karautar ka gaya wa gardi haka yace ka ce masa ka kafurta a haba ustaz sassauta to su ne makanikai me nake sun kai gare shi annabi sulaiman alaihi salatu wasalam ne ya tura runduna a jiya ta goda za a je a yaƙi balkisa balka ji aikin ilimi sai yake so kuma ita ta tabbata ta musulunta ta kamo hanya ta iyo hanya ya samu labari ifritu ya bashi bi ma'ana huda huda ya bashi labari ga bilkisa da aljanu bi ma'ana aljanu da huda huda sun ba wato annabi suleiman labari bilkisa ta ebo rindina za ta zo amma za ta taho tana musulma annabi suleiman sai ce muna so a bata mamaki da ilimi muna so bi ma'ana a yanke ta ga yi dama ka saba hirashi sana gaira dariya irin zan yi yanka za a yanke ta annabin allah ce za mu yanke ta za a yanka ya za a birge ta daga nan sai ce a amfani da ilimi in kai ne jahili sai ka ce a ebu kudi a ta watsawa kaji jahili ina za ka birge ta saboda mai kudi ce da gwalagwale take ado in ka kawo mata kudi ka birge na'am annabi suleiman da yake so ya birge sai ya birge da ilimi shi yasa duk wanda ka gani mama abocin qur'ani zaka samu mata a yansu kantara kantara kyawawa ne daga gasunan kun san dalili na'am saboda ilimin kansa shi yake burgewa shi zai farko masa matar da zai aura haka ne daga kafin sai ruwaya kayi wani duri zai tace shi kenan ni ba wala alhaji ni ba sai wani shalu to annabi suleiman sai yake cewa me yace ayyukum ya'tini bi arshiha qabla ayatuni muslimin ya ku taron mutane da aljanu da tsuntsaye ayyukum ay ayujadu fikum man yastati wa ya'tini bi arshiha qabla an ta'tiyani hala kauniha muslima sai ke wani tambayar waye a cikin ku taron mutane da aljanu da dabbobi wanda ya isa ya iya zuwa min da gadan balkisa ya kawo ta kafin ta iso min ta karuso min tana musulma a yanke ta ba saura kuma mil 100 ta isowa
kuma saura mi?
mil 100 saura mil 100 gabarin ta iso mil 100 tsakaninta da ta iso mil 100 gabanin ta iso waye zai iso ya ɗauko mun gadanta waye zai ɗauko mun kujerar trump gabanin trump ya shigo jirgi ya zo najeriya a kawo mun kujerarsa ta white house aka yi tsit ƙala ifritin minal jin ɗaya daga cikin aljanu shi ne ifritu kasan ifritu kana ji kasan ba sunan wani mutumin kirki ba ne a tsakani da Allah ka taba ganin wanda ya sa wa ɗansa ifritu a ce ifritu su ne ifritu adamu ya ce present mana kune malamu makarantu ka taba zin ifritu sulemanu ko ifritu adamu mana ce bai saba ji ba babu ifritu har arna ba sa sa ifritu saboda sun san ɗan iska ne to saboda iskancinsa bai tsaya ya karatu a fadar annabi suleiman ba bari ka ji mai fada iskancinsa ya hana shi ya karatu a fadar annabi suleiman kala ifritun minar jin ana atika bihi kabla an ta kuma min makamika zan kawo maka gadon nana bilkis bilkis gabanin ka tashi a majalisar ka ka san lokacin da yake tashi kafin ya gama tashi in ta iso dan Allah jahili ko ma gefe وقال الذين اوتوا العلم وقال الذين عنده علم وقال الذي عنده علم من الكتاب a lokacin baza ilimi ake yi an baza capacity inji sune suke cewa baza capacity a fadar annabi suleiman akwai wanda yake zanne ya baza capacity na'am yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk Allah ce wannan da muka bawa ilimi ilimi ya tabbata a gare shi ya baza kafasin zafadar annabi suleiman ya ce ana atika bihi zan zo maka da gadon annabi kisa bi ma'ana kamar zan zo maka da kujerar trump a america a white house in kawo ta nigeria yanzu yanzu in kawo ta tara ma yanzu yanzu kamanin me yace qabla an yartadda ilayka tarfuk gabanin idanunka ya dawo zuwa ga jikinka ya dawo jikinsa gabanin ka daga idanu kiftawar idanu la ilaha illallah at-takbir kafin na kifta idanu Allah za a kama gadan me yasa bil ilm da ilimi wani irin ilimi ilimin technology lokacin da ake da shi na annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam a farkon shafi ya ce alam ya rau alam ta rau kama halakna ƙaunahun min ƙarni ألم annahum تروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم na'am wa وأرسل arsalna lakum ما لم نمكن لكم wa arsalna sama'a alaikum malam wakil lahu to shikenan na'am ما أنت اللي لم قسيا.
نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا waja'alna lanhar وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين
ina so in fassara mana zuzu allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk tsabar technology nake so in ga muku technology wanda aka bawo ilimi ya yake Allah ke cewa alam yarau menene ne ayar da karatu alam yarau kam ahlakna Allah ce alam yarau kama halakna qablahum min qarnin Mm.
wai ba ku gani bane ilimin da muka bawa na farko alam yarau kama halakna qablahum min qarnin wanda muka halakar da ai kama halakna ai kasiran ahlakna mun halakar da yawa daga cikin mutane makkannahum fil ardi Mm.
mun tabbatar da su mun sanar da su a ban kasa alam wakil lahu ma lam numakkin lakum Mm.
alramakum ne na yadda
abin da mu ba ku ba ku ai kun din damiri ne yarju ila ahli makka Eh.
ai alkitab li ahli makka Eh.
shi zaman sai in tilawa ta kafce mu in na koma larabci sai dawo haka ne al-ilm
eh na ni ko na dauka damiri a damiri a damiri ad-damiri kum yarju ila ahli makka wa hum Masha Allah.
maktubun da su ake zanta haka ne ai mun ba wa mun halakar da su mun ba su abin da ba mu ba ku ba ku ayyuha ya ahlul makka ku mutanen makka shi sa zama kum Mm.
mun ba su abin da ba mu ba ku ba na ilimi Mm.
wannan za ka gane cewar mutanen da suka rayu lokacin annabi suleiman da gabaninsa na da da can sun fi har na yanzu ilimi na rantse da Allah ka gane wa arsalna alaihim wa arsalna alaihi wa yasallu sama alaihim wa midara arsalna sama alaihim midraran muka sanya muka gasu gaba gami da saman su ruwa yana zuba da yawa ja'alna al-anhar waja'alna al-anhara tajri min tatihim tsabar baiwar da muka musu gidajen da suke kai ma na glass ne al tajri min tatihim al-anhar koguna suna gudana ta karkashin gidajen su fa ahlakna amma yace Allah yace mun halakar da su bi zunubi da da- da zunuban su anan me nake son kai da rashi ilimin wannan da yake baza capacity na fadarwa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai ya amfani da ilimi ya dauko gadan bilkisa kiftawar idanu kai haka kai haka wallahi ya kawo gadan gabansa falamma rahu mustaqirran inda lokacin da ya ga gadan gashi nan a tabbata a gabansa an kawo kafin ya kafin ya gama rufe bakinsa an kawo gadan qala hada daga amerika zuwa rabbi tara-tara ya ce kai falamma ra'ahu mustaqiran inda qala hadha min fadli rabbi sai magana ta ilimi hadha shi da yayi amfani da ilimin ya kawo gadan a lokacin kiftawar idanu sai ce hadha min fadli rabbi wannan ya daga cikin falala da daukaka daga wurin ubangiji na saboda ilimi Mm.
saboda ilimi saboda ilimi
yabluwani ashkuru am akfur hakan Allah yana bada ilimi ne li ashkuru am akfur li liyabluwani yabluwani a ashkuru Am am akfur.
akfur zai jarraba ni ne in kafirce ne ko kuma zan gode wa Allah ashe in Allah ya baka ilimi ya baka daukakar duniya ya baka taskar duniya ya baka kudin duniya ya baka lahira ya baka aljannar lahira ya baka firdausi ya sada ka da manzon Allah an gama amma in ka gode wa Allah ka yi aiki da ilimi Mm.
saboda me saboda يضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
yace wa tilkal amsalu waɗannan misalai da muka karanto na ayoyin alkur'ani daga farkon lacca zuwa yanzu nadribu halin nasu muna buga su muna buga su muna filla filla mu bi su a mutane ne dan me yasa yace wa ma ya'qiluha ba wanda yake hankalta yayi aiki da wannan misalai akan ilimi yana da kima da daraja illa alalimuna sai wanda aka ba ilimi sai me zuwa gun ilimi sai me neman ilimi sai wanda yake sauraron ilimi sai mai tambaya akan ilimi sai wanda ya damu da ilimi ƙarshen baiti na na ƙarshe na tuno shi ya ce ladara lilmar ibadal mutu ya skunuhu ɗan adam ɗin da ya mutu babu ilimi ba shi da gida wallahi a gida na lahira ba shi da wani gida da zai iya zama sa a lahira inda baka da ilimi inda baka gina rayuwarka ta duniya da ilimi ba da tambayar malamai ko da neman ilimin ba to wallahi ba ka tabbata a lahira baka da gida ko a duniya aka ce baka gida ba ka shiga uku ba to alahira ba a haya babu billahi lazi la baba ko zaka iya bada hayar naka baba ya tsaye na ba a bada ɗarin gidan haya Allah bai kaddara akwai haya alahira ba a duniya ake yin haya saboda haka karka kuskura ka je lahira baka da gida ya zaka gina gidan lahira ka gina shi da ilimi blok ɗin lahira illallati kana qabla al-maut ya baniha ba ka da gidan da zaka je ka zanna a lahira sai gidan da ka gina shi a duniya gabanin mutuwarka
fa in banaha bi kafin ka mutu ka ɗauki blok na harufa ka je ka koye shi blok ɗin farko na koyon ilimi harufa in ka gina blok ɗin harufa na'am sai ka nemi suminti da yashi shine me sai ka nemi alqur'ani ka fara gashi sai ka nemi mai ahalari sai ka nemi al'aura hadisi sai ka nemi sai ka nema sai ka nema kan ka an kara sai ka ka masa fenti kayi bibobi an sa wuta an kunna an kunna man janareto mana ka shiga billahi da zina ila wa yesu duniya da lahi zaki hura ka subhanallah bara ko ma ka sai iko Allah Allah ka samu dace amin lace sai ka bare da na fara da kuma shi ne akwai babban malamin daga cikin manyan malamanmu na ƙasa in ya ƙara wa'azi ya ƙare wa'azi sai ƙare da ƙarari ni ma haka na koyo ana rama ana ta ala mala kabir da yake cewa na أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ويلا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك.
ختامه مسك نعم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير. آه، hakika wannan karatu za mu ce yan wata hannu ne ba riba kawowa saboda yi ba karfa ayin ka sata ne za ka same shi wannan wani ba ne karfa ke da hannu saboda a darasin da za a yi musulunci alhamdulillah malama na ɗin ya mata saboda mun samu darasi yau kuma gobe za mu sake samun wani darasi to kaga mun samu riba kenan muna yi wa malam fatan alheri malam da shi da yaran ma Allah ya saka musu da alheri hakika malam ya isa mana da sakonni masu muhimmanci musamman a kan abin da ya shafi neman ilimi wanda garin wutarta wanda ta kunno mana shi ne na ‘yan ƙorani zallaɗin nan wanda duk mutumin da bai yarda da aƙidansa ba kada ya jama ya dinga sauraron su saboda suna da ƙayyadalaka na magana so a shi akwai lokacin da na ga shi shugabansu ya ɗauko a ruwan barja ya ɗauko bayan sannan ya ɗauko sai yi bukari yana nuna su ya ce da wannan da wannan shi duk ɗaya ne a wajensa to kaga duk mutumin da bai yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yana zuwa yana zagayawa yana hada kayi da wajensu wanda a shekarar zai da godiya wanda yake zaga da suna da haccoci ya kai su za a hada kayi da kiristoci wai duk mutumin da yake nuna hamadawa su za su hada kayi da su wanda a wani matsalolin masu girman gaske wajibi ne mu kokari mu kiyaye wannan sannan kuma a kiyaye sauraron su malam Allah ya baka da alƙairi a duk da lokaci ya ga dakta ya yi so kuma ya ba da sannan zuwa ba kan cewa gobe idan Allah ya san zai yi darasi kuma darasin nan da zai ba shi kadai zai yi ba musharaka zai yi da ɗalibai yana yi yana tambaya yana yi yana tambaya ba da ba da amsa to wannan shi ne abin da ya ambata saboda haka kowane ɗaya daga cikin mu hakki ne a gare shi ya gayyato ɗaliban ilimi a takaice shafari da rubutu mutum uku idan kowa ya gayyato mutum uku sai da zai ya ciki sannan kuma a yi irani sosai a sanar da cewa gobe akwai wata gagarumar mahadara da baya a cikin wannan masallaci wanda a doktor abubakar ali bama zai gabatar insha Allah kuma ya rushe yana gari ya wuya ta mazauni ba tare da na ta lokaci ba saboda lokacin ya riga da ya ja na ga akwai tambaya guda ce wanda za a ba wa malam ya amsa sannan a cikin kira sakataren mu na wannan masallaci ya yi mana wannan taro da kuma wannan wani ne albarka da ainihin addu'a insha Allah wannan mai tambaya yana cewa assalamu alaikum Allah ya fara wa malam lafiya ya ce malam menene hukuncin wanda mai gidansa ya biya masa kudin hajji kuma alhali mushriki ne kuma mazalinci ne ba sani ba Abdullahi domin ya kuma da shi a sai ko gobe idan Allah ya kawo da bayan.